آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata barkanmu da asubayi barkanmu da kasancewa a ranar 25 ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan uku shekara ta 2025 za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na darussa da ta shafi iyali da zamantakewa tsakanin ma'aurata mun jero wasu abubuwa da malamai suka lissafa suna da muhimmanci wajen dawamar da aure da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinsa kuma akwai albarka kamar yin walima kyautata hali da mace abu na uku jurewa bacin rai da damuwa daga miji ya jure ya daure da abin da mace za ta yi masa ya iya haƙuri muka kawo hadisai akan haka abu na hudu samun 'yan wasanni na raha a tsakanin ma'aurata abu na biyar kishi matsakaicin kishi kada a yi kishi ya wuce hankali ya zo ya jawo matsala abu na shida yau za mu tashi shine yin tattali wajen dafa abinci da gudun almubazzaranci da zubar da kayan abincin miji wannan yana taimakawa wajen daɗewar aure da zaman lafiya shi ne ake calici dalufin na faƙaci wal ƙasdunar israf wal tafsir banda kuma ruwa abinda ake so a daina yin almubazzaranci da dukiyar miji malama a daina almubazzaranci da dukiyar miji a daina yi sannan kuma a daina rowa mai gida ya kawo abinci wadatacce a yi ta mugunta wa yaran gida da 'ya'yan gida a ƙyaba su wannan idan ya bayyana mai gida ya gane to ana samun tashin hankali kuma aure yana iya rabuwa saboda haka bai kamata ba ga namiji ya ware wa kansa abinci mai kyau ya bar iyalinsa cikin matsi wata mata ta ce yau ita dai a saninta ba ta gaza shekara ashirin da wani abu ba a gida a gidan mijinta amma ta ce babu ranar da ba shinkafa da wake ake yi ba shi kawai ƙa'idarsa shinkafa da wake shinkafa da wake shinkafa da wake ta ce inda shinkafa da wake tana tsira to da ta tsiro mata ta ce yanzu wannan shi ɗin ma addini ne hakan musulunci bai yadda da ɗan canji ba in na aunar da shinkafan nan na siyo wani nau'in abinci na gyara mana a gida muka ci da yara malam na yi laifi shekara kusan ashirin aka tambaya wai shi haka yake alhaji mai shinkafa da wake wannan tazib ne azabtarwa na'am wanda zai ce ai an samu ma eh an samu amma shekara ashirin a dan canja mana ina laifi wata ran a dan yi tuwo a dan gyara miyar a sa mata yan abubuwa haka a ciki duk loma ɗaya za ka tafi da bako a hanya duk loma ɗaya za ka tafi da bako a hanya ko kuwa shi ne bayani a wani lokaci a ɗanyi ɗan wake ya sha mai sosai ya yi kyau ya kama jikinsa irin wadda kana jifa sai dai ka ji ya wuce maƙogoro yana laifi mata Allah ya ba su basira ta canja nau'in abinci ba daidai ba ne namiji ya takure mace akan wani nau'in abinci guda ɗaya da safe da rana da safe da rana daman rana da daddare rana da daddare da safe kan daman kowa ya sani ga abin da ake ci ku ba wa matanku dama su rinka ɗan sarrafa kicin ɗin to wallahi wata akan wannan za ta iya ta ji auren ya fita a ranta akwai wata ɗabi'a da maza suke da shi sai su ware wa kansu abinci mai kyau amma sauran gida kuma a basu cikin mai bakar wahala shi ma nan ba daidai ba ne sai dai in mutum bayi da lafiya ne abincinsa daban ne saboda bayi da lafiya likita ne ya ce ga wanda zai ci kuma ya ci sa likitan ya zaɓa masa mai daɗi to wannan yana da uzuri amma kawai dan mutum shi mai gida ne in miyarsa ce a zuba masa nama ɓulo-ɓulo a ciki na gida kuma a kada musu kuka katta kafura idan da safe ne a yi masa abin arziki kicin yana tashi da ƙanshi yara kuma suna can suna layin koko babu masu ga da ɗumame idan mai gidanki yana da wannan ɗabi'ar in kika taimake shi akan wannan ra'ayin ya ware wa kansa mai daɗi ya bar 'ya'yansa da iyalinsa cikin matsi baki masa adalci ba kuma lalle Allah sai ya masa azaba dan duka nauyi ne akan shi ya kuma adalci tsakaninsu wata mata ta kira ni tana min fatawa ta ce malam ina da tambaya wani abu ne ban gane ba da naga ake yi a gidana ta ce ni dai tun da nake a duniya Allah bai taɓa hana da maruwacin mutum irin mai gidana ba me ya faru ta ce wallahi mutumin nan malam haka zai je kullum in dare ya ya dawo daman da dare ke dawa da ɗan ƙullin ledansa in kin ga namiji yana shigowa da leda baka da daddare to ki daina bacci da wuri shawara ta kenan gare ki wasu ku ai ba su da wayo ne sai an sai an nuna musu ki je ya kin bude baki kina ta bacci an zo da bakan leda an yi sha'ani an kakkare kasusuwa kina can kina birgi ma kina shirbi jira shi kina duba agogo ba komai daga nan zuwa ukun dare muna jiran ka kwarai kuwa a kasa a tsare kenan ta ce sai ya zo da ledar sabaka ta ce ina zaune fa ya ɓare kajinsa ya ɓare ƙashinsa muna hira hajiya ai kuna ƙoƙari ya aiki to ya yara ƙurmus ƙurmus ƙurmus yana cin ƙashinsa da namansa ta ce wallahi malam na maka rantsuwa ba ka na bashi haka zai cinye kazan nan tas har ɗan gurin gudun ƙashin nan kin san kafar kaza da abin akwai ɗan wannan abin ko mai ɗan laushin nan wallahi Allah muku albarka wani haka kamar asuwaki asuwaki ake sai kai kurus ta ce sai ya ci ne ta tas haɗɗan fuka-fukin da ake barwa ɗan yara fukin kaza za ga kwan ɗan fufuke haka a wannan na yara ne ta ce mutumin sai ya biya ya haɗe shi tas gaba ɗaya ta ce in ya gama sai ya murƙushe leda sai ya ce to bismillah ya gama ɗauki ki je ki zubar iyi na ce yanzu baya baki ta ce wallahi baya bayarwa ba wai baya bayarwa ya ce maka bismillah ba zai ba ta ce na yi ta zuciya ina zuba ido ina kyale mutumin nan in ga tsoron allansa sai na ga wata rantsi da ya siyo kuma idan ya zo ci sai ya cinye duka na yi mamaki wallahi da matan nan take gaya mun nace lalle maza wasu suna sha'anin su a gida ta ce kuma wallahi abin da zai baka mamaki muna da 'ya'ya yara idan garin Allah ya waye suka ga takardar tsire su ta bi suna kokawa akan ta sai sun bude su ga uban kasusuwa nace abinda za a yi shine ai da ya zo kun fara hira sai ki gyara zama ki matso gefe ki ce tsaya a buɗe maka mana ɗan tsaya bari a gyara maka ka zo kana wahalar ɓare nama hezba ku kyale ta ta zauna mana zo ki zauna bata ku yi haƙuri ku kyale ta zo ke ya ki zauna nan aikin san suna ta tunani gobe malam zai rufe karatu a gigice suke Allah sarki joda zauna baiwar Allah daga daga bude daga bude kashi da gyaran cire mai nama duk wani mai dan dama dama kina tura shi ta gefe gefe karkashin leda kwarai ko ki faki idan sa yana wani surutun ke ma ki jefa ki tsira da naki tukunna kafin na yayanki kuma gobe da asuba wannan mijin bai kyauta ba to shine malamai suka ce wala yanbaghi lirrajuli an yasta'sira an ahlihi bit ta'am at-tayyib fa inna dhalika yughiru sadr shine fashin bakin abin da na ga muku yana sa kirji ya tafasa mace ta ji ba daɗi yaya za a zo min wannan amma ban sani ba wai mata suna da wannan ɗabi'ar kuwa mace a gida a kawo abinci ita ta ware ta yi wa kanta mai kyau ta hana mai gida ta hana 'ya'yanta ita kaɗai kuna yin haka ba kwa yi ko Allah muku albarka ni dai ban taɓa ji ba gaskiya ban taɓa ji ba saboda mace akwai tausayi wallahi akwai tausayi mazan ma wasu akwai tausayin Allah zai shiryar da mu abu na abu na bakwai shine lallai miji ya koyi ilimin hukunce hukuncen jinin al'ada da kuma jinin haihuwa da jinin rashin lafiya ana so duk wanda ya yi aure ba fa shi yake hailar ba ba shi yake jinin haihuwar ba ba shi ke jinin istihada na rashin lafiya ba amma ya koya ya sani saboda zai taimaki matarsa da yawa mata duk inda mace take sai kiga jini yana rikitar da ita ta yi shekaru tana amma in wani jinin ya zo haka sai ta rikice da yawa ce ki ga namiji in harkar jinin ta zo bai da bayani sai dai ya nemo lambar malami ya kira ya haɗa matar da malami ya ce ya masa bayani al'amuran ku ne nan can to miji ya san wannan zai iya yaye wa matarsa damuwa haka imamul bagawi ya ce an ya ta'allama zauj min ilmin haidi wa ahkamihi lallai miji ya koyi ilimin sanin jinin al'ada da hukunce-hukunce da sauran jinnai ga baki daya kuma ya san mai hukuncin shari'a dangane da wato al-mu'ashara mu'asharatul ha'iz kwanciya da ainihin wato mace mai al'ada ana yi ko ba a yi kuma lalle ne yulqinu ala i'tiqadi sahiha ya lakana mata kuduri mai kyau aqida mai kyau mijin ke koya miki aqida yace wa yuzilu an qalbiha kull bid'atin in kanat miji ya zama ahlus sunna wanda yake koran dukkan wata bid'a daga zuciyar matarsa in tana da kuduri na bid'a to ya zama ya kore ta daga kan wannan ya ɗauke ta daga kan aƙida ta bid'a ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستهاضة miji ne ya fi cancanta ya koya wa matarsa hukunce-hukuncen haila da jinin rashin lafiya wa yu'arrifaha annaha idan qata'a damuha qabla al-maghrib bi miqdari rak'atin fa 'alayha adh-dhuhr wal 'asr lalle miji ya sanar da matarsa matarsa cewa idan jininta ya yanki ya dauke kafin magariba duk matar da tana jinin al'ada kafin a kira sallar magariba dab da magariba sai jininta ya ɗauke ya yanke ya daina zuwa gaba ɗaya ko da kuwa wato a a gwargwadon raka'a ɗaya ne kaɗai ya saura magariba ta shiga to wannan mata sai ta rama sallar la'asar sai ta rama sallar azhar kin gane me nake nufi kina al'adanki tun kwana nawa haka zo asubahi kina ta yi azhar kina cikin jini kun san ai asali mai al'ada ai ba ta sallah ko kuma bonus ne wannan ko yawwa ba sai an tara ma sallah ba azumi ne dai za a rama ko ko shi ma ba a rama yawwa malamai ne kuwa shi an dai ya fi sallah amma azumi kan babba ne ai shi ba abin nan ba to jini yana nan har azhar jini yana nan har la'asar har bayan la'asar jini yana nan kin ganshi kawai dab da magariba sai jini kan alamu sai suka nuna ya dauke kika yi wankan ki a tunanin ki kawai ai magariba zaki da isha'i da sauran salloli ko to amma a ba haka bane sai kin biya a azhar da la'asar azhar da la'asar sai kin biya haka abin yake sai kin rama shi ko ba ku gane bane na kuna zazzare ido Na'am? An gane ko? Maganan ne dai ta ɗanyi tsanani ko? Sai ku haƙuri. Shi namiji baya haila, amma kuma tsakani da Allah in wata masifar ta haushi ma ta harkar gidan sai kiji da ma hailan yake yi da yafi masa. Allah ka taimake mu. Kenan kin ga wannan yana nuna ya kamata ki ki samu miji mai ilimi. ya an ce miji mai ilimi ba ana nufin dole wai malami ba ai ba kowa ne malami ba an gane amma dai at least wanda zai aure ki ki dan kwankwashe shi ga ya kore ya yi yaƙi da jahilci ya kore wa kansa dai jahilcin addini ko da bai zama sheikh ba ko bai zama wani babban malami ba dole kowa sai ta aure malami ba bai zai yi ba to amma dai ya zama mijin ki karki je ki auro dinkim cunkus ba iya komai wata ta ce na yi mamakin mutumin nan ba abin da ya iya malam ta ce wallahi in naga yana sallah kamar na zubar da hawaye ran da aka ci sa'a ma ya yi wata ta ce to ake kin gode Allah ma ke na ke ma na yi ni na gogan sallah ma baya yi baya yi ai da yawa maza suna nan ko sallah ba sa yi kuma sun fi karfin matan ta isa ta magana wata ta zo tana tashin sa tashi tashi azba ce ke karki take taba ni kabarin ki daban kabari na daban kin taba jin an binne mace da miji a kabari daya yace ki je ki harka ki netawa ya ja bargo kawai ya ci gaba da tafiya kawai bacci wanda Allah ya jarabe ta ta aure irin wannan mijin ta gama da masifa to matsalar ku ba ku bincike abin da ke daukar hankalin ku rigar da yake sawa motar da yake hawa kyalkyalin da yake yi duniya mata ita take gara ku ki je ki aure ga surgumin jahili makiyin Allah kuma in kina addinin ma ya yaƙe ki wata mata sallah take tashi da daddare ce shi fa bai zai yadda da wannan al'amarin ba yace tace kamar ya na biya maka bukatarka da abin da zan maka na maka ba za ka bani na nemi lahira ta ba wai ai addu'a take masa Allah ya ɗora ta a kan shi. Ta ce, To sai da daddare, in ka tafi kasuwa ma da azar ba sai na ta yi ba? Ta ce, Gaskiya ba za ka nan sallah ba. Na'am haka ne miji, idan yana da buƙatar matarsa a shimfiɗa, to ta je ta biya masa buƙatarsa shi ne wajibinta a wannan lokaci ba sallar dare ba. Amma lokacin da ta gama buƙatar, ya gama buƙatarsa, shi kenan, ta sauke nauyi. haka azumin nafila miji yana iya hana matarsa ta yi in yana da buƙatar ta da rana saboda bai zai yi ba da azumi To amma in baya nan fa ko in ya tafi harkarsa kawai sai ya zo ya ce wai wai baya so ta rinka azumi wai saboda wai wai wai za ta gaji wai eh ai wai shi mai soyayya ne shi ƙauna ƙaunar da zai je tura ki jahannama khalidina fiha to Allah kiyaye mu Allah ya tsare mu to ni dai ina ta gaya muku ya rige gare ku idan ya zo ya fiye damun ki da yawan buge-bugen waya da surutu ki rinka dan jefa masa matsala ki ce da Allah wai in mace tana al'ada kam jinin nan ya dauke ya je ya dawo je ya dawo ya za a yi in kika je ya fara soshe-soshe yana kame-kame to gogon naki fa saurayi na ce da Allah miji ka ai kin riga kin fada a kin shiga hannu saurayi da zai aure ka ka tabbatar ka aure mai ilimi wanda ya san addini amma na gaya muku ba ina nufin dole ya zama malami ba yawwa saboda ki samu wanda zai muke tarbiyyar yaya kuma ba zai jagorance ki akan duhu ba duk wacce ta hau motar wanda bai iya mota ba direban da bai iya mota ba dan koyo wallahi in ta ji ta a gadar sabo ita ta jiyo kun ji na gaya muku duk wacce ta je ta hau mota taya ba kyau ana kwankwatsa gudu taya ta fashe ta je ta yi kulikulin rakiya ko kubura da ita ita ta jawo ke ma mijin da zaki aura ki tsaya ki darje duk da mazan suna muku wahalan samu na sani amma zan muku addu'a ba wahala ko to bari ba komai zan rama a insha Allah eh zan rama akwai inda zan yi bayani za ku ga musu Allah mana afuwa da mun mace ai akwai girman kai ai Allah mana afuwa abu na takwas idan miji yana da mata da yawa imamul bagawi yace idza kanat lahu niswatun yanbaghi an ya'dilna bainahunna wannan yana cikin abin da yake dawamul mahabba والمعاشرة الزوجية أسامو محبة da soyayya da ƙauna aure ya zauna lafiya idan miji yana da mace sama da ɗaya to yana da kyau ya adalci tsakaninsu to ta yaya zai adalci al'adlu fil mabit wal adlu fil ata lalle ne miji yayi adalci tsakanin matansa wajen raba kwana kada ya je wace kwana mata uku wannan ya kwana mata ɗaya kada in zai tafiya kullum sai ya ɗauki wata ya tafi da ita in ya dawo kuma ya ce wai yana je ɗakin ta tukunna a'a wannan wallahi son zuciya ne zalunci ne kuma ka rena ma sauran matan kenan akwai wanda yanzu saboda zaluncin mazan ma rabon kwana ma yanzu an ne zuwa kawai wata mata ta ce mijinta ta ce ita ka tana ga ikon Allah abin da ya ɗora su a kai suna nan su su wajen hudu ko uku ne ta ce doka ya kafa ya ce kullum in bayan magariba ta ko ishayi gaba ɗaya kowa ta je ta cakara kwalliya eh ta kwalliya ta yi ado kowa ta ƙure a daka su zo su zauna a tsakar gida in ya dawo ya zo zai ya ga wancan kefa ya ga wannan ya ga wannan wacce ya ga ta burge shi kwalliyar ta ce ce shiga daki ke ce da girki kai na dade ban ga shakiyanci irin wannan ba wallahi na ce yanzu hajiya daga ciki ce wallahi tallahi malam ta ce ni dai da Allah ya jarabe ni tsohuwa ce mun dade to ni wankan ma in nayi ba jikin baya daukan wankan ta ce wallahi malam in dage na yi abinci na yi duk abin da mutumin nan yana tsammanin zai zo gidana ya kwana ta ce wala bai zai zo ba yanzu haka na fi shekara kaza bai kwana a ɗaki na ba kuma gida ɗaya muke ina ji sai zai tafi ɗakin kishiyata ba yi haƙuri maza a rinka faɗan wannan abin don ku rinka sanin halin da mata suke ciki a cikin gidajensu to illar shine auren jahili in Allah ya jarbe kika faɗa hannun jahili wanda bai san addini ba ko mara tsoron Allah to zai ta zalunta ki kuma in kin zo gida iyaye su ce ai hakuri to ita ma matar da aka ce ta hakuri ta ce to in fita in bar gidan ya zan yi ga 'ya'ya in na tafi ina zan yi haka take zaune ta ce ita ba ta da bambanci da 'yar aiki Allah su wajibi ne maza su yi adalci kuma ke ki sani yana daga cikin hakkin kike akan mai gidanki ya miki adalci tsakanin abokiyar zamanki wajen kwana to ya za a yi tsakanin matar da take gari da wadda kuma ba ta gari tana garin aikin miji da wacce kuma take wani gari to wannan kuma zama ake a teburin fahimtar juna da tattaunawa mero kin ga gaskiya yanzu mai yayi tsada kuma ni aiki nake a gari kaza kuma ina da mata wurin amma zan aure ki zan ajiye ki a wuri kaza kin yadda duk wata daya ƙarshen wata zan zo miki kwana biyu a ba komai wallahi ai ni ni kam na same ka ko rabin kwana ma ai ya isa ta ji mara hankali ai nema za ki sati za ki nema ki ce a sati ne ku ta bugawa har a tsira da kwana biyar to in kun yi yarjejeniya to wannan hakkin naki na a yi muku daidai wa daida a araban kwana to kin sarayar da shi me yasa yana da larura ma'aikaci ne a gari kaza ga yanayin kuɗin mota ga rashin amincin hanyoyi yau ko me zai iya daukan ke kai wancan garin ba to amma wani lokacin mata ba sa fahimta ba su ganewa sai su zo su ta rikici da mazajen suna fada akan wannan ke kika yadda yi lokacin da kika aure shi kin fa san yana da wata mata a wani garin da yake aiki kuma ya gaya miki a wancan garin zai ajiye ki ya kamata kwakwalwarki ta baki cewa kenan mutumin nan in ya tafi aiki sai yayi wata guda bai zo wajena ba haka kasuwar take haka aka aka kasa miki kika saya sai ki rungumi hakuri ke kan aurenki na wata wata ne in kin ga ba za ki iya ba ki ce za ka mai da ni can inda kake ni ina son zama kusa da mijina a'a ba da hali shoje ka gaba ba damuwa Allah hada kowa da rabansa a'a wata zai rinka zuwa ya kwana biyu asabar da ladi kawai haka ya ga dama haka lokacin aikin haka yanayin aikin ya bashi kika yadda kika karba shikenan waccan tana da kwana kusan ashirin da wajen takwas ke kuma kina da kwana biyu a wata to ake kika zaba kin ce da zaman banza tun da mazan ba sa samuwa wanda ki lallaba ko wata watan ma dai kin hakura haka kika faɗa ku daina faɗa da mazajenku akan wannan to abin da yake faruwa ake rikici yanzu ake yawan yi wannan fatawa shine macen da take irin wannan yanayi tana zama hakuri miji a wata sau ɗaya yake zuwa mata ko to sai aka samu hutun aiki to yayin yana so zai zo gidan waccar matar da yake mata kwana biyu a wata kawai ita waccan matan kuma sai ta haɗa kaya da jaka wai ita ma wai za ta biyo shi wai tare za a zo a yi hutun tare da ita kamar ya wai duka-duka hutun nan sati biyu zai yi mutumin nan ya share shekara guda wannan matar tana haƙuri asabar ladi asabar ladi wani lokacin mata ce sai ya tsallaka baya zuwa asabar ladin a wata sau watakila sai a wata sau biyu yake zuwa to ya zo an samu hutu na aiki ya ce bari ya zo ya dan sati biyu a wajen matarsa da yake zuwa mata wannan ita ma dai ta san dai tana da miji wai sai waccar matar wai sai ta haɗo kayanta wai ta biyo shi kuma wai a zuwa ya rabon kwana wai har a zo wai gaban malami wai ana tambaya ana ta rikici ita ta ce sai an raba kwana da ita saboda azzalima ce ke wallahi da Allah ya sa malamai ana ba su dama su rike tsumagiya akwai wanda ya kamata a zazzane su wallahi san zuciya ne wai kuma namijin wai sai ya zo yana cewa to wannan dai al'amari ne naku ku je dai ku daidaita ni yanda dai kuka daidaita shikenan a a a a ka tsaya ka murkushe zalunci in za ta zo hutu ta zo hutunta ba za ka hana ta ta zo hutu ta ga dangi da ƴabanan ba amma baki da rabon kwana baki da shi to ya za a yi in kina so a yi haka to sai dai a yi a rubuce ita ma wannan matar da ake mata a sati sau ɗaya ake zuwa kwana biyu a wata sau ɗaya ake zuwa kwana biyu ita ma in ta samu dama ta samu hutu mijin ya yadda ita ma wancan matan ta yadda za ta iya haɗa boronta da jakanta ta tafi abuja ta je ta zauna ta yi hutun wata guda kuma a raba girki da ita in kun yadda a haka to yayi kenan adalcin shine wacce tana bauchi wacce tana abuja shi kuma miji a Abuja yake kullum kin ga mai Abuja ita take da miji a hannu kullum mai Bauchi ba a wata sau ɗaya yake zuwa wani lokacin wata biyu ma baya zuwa to kuma ya samu hutun aiki a ƙarshen shekara to kuma zai tafi kuma yar Abuja ta biyo ita ma wai da ita za a hutu kuma damantan da ɗakin ta gida ta ma zo da 'yan cokalanta da koranta wai za a raba girki da ita wallahi kun cuce matan nan kun zalunci matan nan kun cuce ta to amma in an ce sai an yi haka ki ce to ba komai mai gida ni ma ka sama mun daki a Abuja kamar yadda ka sama mata daki a Bauchi dan da na sha iska na ga gari yayi zafi ina bukatar mijina zan buga ni ma in je ne hutu kuma sai an raba girki to in an yi haka to an yi balancing an yi daidai akwai matan da ba su da tsoron Allah ita kuma kullum miji idan zai tafi zai yi tafiya mai tafiya kasar waje ne kawai sai ta kama hada kaya ba ke ɗaya ba ya za a ta tafiya da ke kullum ke kaɗai sai dai in sauran matan ne suka sariyar da haƙƙinsu suka ce sun aminta sun yadda wance ke ta zuwa wata baiwar Allah irin wannan mijin ya zama azzalimi macuci duk lokacin da zai tafiya wance kawai ita yake ɗauka ita ce amarya sai a fake a ai ba ta da yaya ko kuma kuna da yaya ko kuma yayan ku sun cuce ku kenan wata ta ce wallahi mai gida sai in yayi yaro me ya zafi sai in yaye shi mu tafi tare ya ki yadda sai a fake miki ke kina da tarin uban yaya wacce kuma a ta daukar ta idan an zo tafiyan nan malama su hau jirgi feskilas ga kujerarta ga namiji ai awa kaza a jirgi su ta sha'anin su ke kuma kina can kuna ta fama kina jiran mai markaɗe ma bai dawo da markaɗin ba garin Allah ya waye kuna kada kunu ko koko kuna sha sun sauka a birnin London an kama musu five star hotel ga ta gashi daki daya in zai fita yawon shakatawa ya rike ta su tafi su ta daukan hotuna akwai fa sauran matansa uku a Najeriya. To ba ma wannan ba sai a shiga shaguna kuma na sayayya. Ya ɗauki wani rafa na daloli ya ce ɗan riƙe wannan makokin ga abin da ke sha'awa. Waɗancan matan fa babu ta yi sayayyarta na ganin dama wata hasari ma take yi. Iyi? Abin mamakin an zo dawowa fa ba za ta yi tsaraba wa sauran matan ba. Shikenan an ɗauko mata kayanta a airport jakunkuna niki-niki ta shiga ɗaki ta rufe an gama bayan wata uku mai gida zai sake tafiya kuma wai sai ta daɗa haɗau jaka kuma wai da ita za a tafi wannan zalunci ne wallahi kuma mazan akwai azzalumai a cikin ku akwai abin da ba sai an ja maka aya ko hadisi ba yanzu wannan kuɗin hanya da kake bata kuɗin kashewa da kake bata kuɗin sayayya da kake bata kudin kaza da kake bata to kuma sauran matan su kuma fa saboda suna da haƙuri saboda su ne 'yan ladan noma kuma sun aure ka watakila baka da wannan wadatar daga baya ka samu wadatar sai ya zama wanda suka zo da ƙarshe su ne za su ci moriyarka tsofaffin matanka ba su amfana da kai ba wannan mutanen suna bukata a faɗakar da su a ɗora su a kan gaskiya da haka ana so miji yayi al'adlu fil mabit wal wal adlu fil ata haka wajen bayarwa shine al ata lalle idan za a bayar da wani abu lalle tilas to yanda aka ba wannan haka za a ba wannan in ya ba da dubu goma waccan to ke ma dubu goma za a baki idan akwai matsalar ‘ya'ya to sai a ware wa ‘ya'ya kasansu daban wancan tana da ‘ya'ya biyar wancan tana da ‘ya'ya bakwai wancan tana da ‘ya'ya uku wancan tana da ‘ya'ya kaza sai a duba kayukan ‘ya'yan gaba ɗaya sai a musu kasansu daban can sai a je a raba wa ‘ya'ya kowa ya ɗauki nasa ke kuma daidai kike da amarya da uwar gida da turaki da ta tsakiya da waye duka shine adalci amma wata kullun ta zo ta ware saboda tana da yaya sai a bata kaso mai yawa ninki ninki ninki ba ninki ita kuma wannan tana da ɗa ɗaya ko ɗa biyu sai a bata ɗan kaɗan a'a ƴaƴan ake warewa a fara baki kasanki iri ɗaya da kasan kishiyarki an fita to sai a zo a irga ‘ya'ya ‘ya'yan nawa ne ki turo ‘ya'yanki guda biyu su ma shiga layi ita ma ta turo ‘ya'yanta biyar ya ba da abu guda bakwai shi kenan bakwai ɗin nan kin ga sai a kasamta kowane yaro yana da ɗaya ba a yi adalci ba ki dage ki dage ki dage ke ma Allah ya kawo miki cikatan guda bakwai ɗin an fahimta wannan shine maganin rikici da yake faruwa tsakanin ma'aurata wajen raba abin duniya idan an kawo yawanci ana samun damuwa da ɓacin rai a tsakanin ma'aurata wajen al'ata wajen bayarwa mata ku sani idan mazajen ku ba su sani ba ku koya musu ku sanar da su duk mai gidan da yake da mata biyu uku hudu suna da mabambantan 'ya'ya a wajen adadi da yawa to idan an zo rabo ba kudin goro ake yi kawai ba a'a abinda ake yi shine sai a fara cire rabon iyaye mata ko nama ya siyo ko wani kaya ya kawo sai a fara cire rabon iyaye mata a ware musu ke ganaki ke ma ganaki ki ga ke da uwar gidanki uwa ɗaya uba ɗaya mana iri ɗaya haka ne to sai a zo kan ‘ya'ya ‘ya'yanki nawa hajiya ni uku ne ke fa bakwai waccar fa sha takwas uh ta kwashe abubuwa sai ta turo su mai gida shi kuma sai ya duba kan ‘ya'yansa sai ce to wannan ka san yara ne wataƙila ba lalle kai na iyayen ba sai a kacancana musu bisawiyya daidai wa daida kowa ɗanta ya ɗauki nata kin ga ba rikici amma wasu mazan ba sa fahimta wasu matan kuma ba ilimi da za su iya sharhi da bayani a gane to sai wata matsala mala yace lafil hubbi wal wata fa inna zalika la yamlikuhu ya isa a saurara kan kadangare to ku zauna mana ko eh a ina a ina wutar to ya isa shi kenan a saurara ku zauna ku zauna ai ba aikin ku bane tashi na tsakanin ma'aurata guda biyu Um, Allah bai wajabta wa namiji ya yi adalci tsakanin kaga. Allah bai wajabta wa namiji ya yi adalci a tsakanin matansa wajen soyayyarsu a cikin zuciya ba zan maimaita Allah bai wajabta wa namiji ya yi adalci a tsakanin matansa akan soyayyarsu a cikin zuciya ba ma'ana a ce yanda yake son kaltume ɗari bisa ɗari haka yake son kishiyar kaltume kande ɗari bisa ɗari haka yake son kishiyarta balki ɗari bisa ɗari a'a ku yi haƙuri ku ji yadda bayanin yake namiji dole ya ji ya fi son wata a cikin matansa guda biyu ko uku wataƙila ke ce wataƙila ba ke ce ba in na ce ya fi so ba ana nufin ke baya son ki ba ne amma da za a auna nauyin soyayyar wance ta fi ki kwashe zuciyar mijin da yawa ta mamaye zuciyar sittin. ke kuma an barki da arba'in ko ta mamaye saba'in ko kuma sauran mata ukun an barku da talatin a tsakanin talatin kuka raba kowa goma goma namiji ba zai iya daidaita soyayyar da yake yi wa matansa biyu ko uku ko hudu ba to amma an hana ya yi aiki da wannan abin da zuciyarsa ta nuna masa ya fi son wance an hana to ya fifita wance kuma akan wani abu saboda ya fi son ta wannan hukuncin haka yake dangane da saduwa ta aure Allah bai wajabta wa ɗa namiji wajibcin sai ya daidaita tsakanin matansa biyu ko uku a wajen kusantar juna na auratayya ba. Idan Allah ya sa yana wajen ke yana da sha'awa, bismillah alhamdulillah. Idan bai da sha'awa, rabanki kenan sai ki haƙura ya tafi. a ya zo ɗakinki lafiyarsa ƙalau alhamdulillah ke kuma kina karɓan girki da ledar maganinsa ma ya shigo miki ɗaki don ce ya lalace a wacce ta fi ki wayo ta fi ki dabara ta fi ki jan hankalin miji ta fi ki iya kwalliya wa miji ta fi ki yi wa miji abinda za ta ɗauki hankalinsa har ya ji yana neman kusantarta sai ta fiki cin moriyar miji ta wannan bangaren kuma a ɓoye ne ba za ki iya ganewa ba a ɗaki ne ke kuma mafaɗaciya ce ‘yar hancini ce sai gulma sai faɗa da miji kullum miji idan ya zo ɗakin ki da daddare ba zai yi bacci ba da bakin cikin ki da bacin ranki zai yaya za a iya nemi ya kusance ki ma babu to wani lokacin mata ku da kanku da kanku kuke yi wa kanku bari kuma barin ya cutar da ku namiji in ya tashi ya share mace wani lokacin wallahi sai zubar da ke shekara guda fa a funta idame shi ba za a magani a jikinsa ba ita harkokinsa da mu'amaloli musamman in yana da mata ɗaya biyu uku in ya watsar da ke fakin ɗinki ya zubar da ke ha ba labarin ki sai dai ki rinka jin labarin wance tana da miji ke kam kina dai aiki kina kula da yara daga kowa ta san yadda za ta rike miji kowa ta san yadda za ta kula da ɗakinta kowa ta san yadda za ta mallaki mai gidanta ko ta lallabi mai gidanta ai daman shine aka ce ke mace ne ai ai ku mata dama Allah ya ba ku sirri a tattare da ku da yawa manzo Allah ce yace ma ra'aitu wato na kisace aklin wa din ko min naqisati aqlin wa dinin ban taba ga waɗanda suke da tawaya a hankali tawaya a addini amma suke share suke ɗauke hankalin mai hankali cikin maza ba irin ku ƙaramar mace mai shekaru kaɗan za ta iya ɗebe tunanin babban mutum ya zama yana binta kawai sai yadda ta yi da shi mata suna da wannan baiwa Allah ya wasu wani lokacin in namiji ya fanɗara ko a ofis ko shugaba ko na ba matarsa ake kama kafanta ba aka ce da ka je kana ta wahala masinjoji da pa pa suna wahal da kai samu wani abin alheri ka kai wa matar gwamna ka sha mamaki duk kwangilar da kake nema an gama baka wasu Allah ya ba su wannan dama sirri ne amma ke matsalaki baki ma san ta yaya ake bi a samu wannan matsayi ba a gidan miji baki san shi ba kin lalata tunaninki da bala'in kishi kin lalata tunaninki da bin gidajen bokaye kin lalata tunaninki kin mai da kanki baya yanzu abin da yake faruwa wasu a cikin ku ana mata kishiya ta aje makamanta a'a kuma da kanta za ta rinka faɗa wai tana faɗan wai bakar magana a'a yau mu ai ba da mu ake ba yanzu ai mu kaman zama ƙwallon mangoro tana dan daga danta dan albarka dan albarka kawo hal da uwarka dan albarka babanka ya guje ta al dan albarka wai ana gaya wa miji wai bakar magana namiji ba ruwansa zai yi dariya ya dariya in ya gama kuma ya tafi ɗakin wacce din ita kuma ta kula da shi ki daina dan mai gidanki yayi sabon aure ita mace sirri ne Allah ya san wace ce tafi wata ba amarci ko yarinta ne ba hikima da ƙwarewa kun samu matsala yara 'yan mata matsalar ku shine wato ba kwa zama da iyayenku dattawa suna gaya muku loga ta zaman aure da sirrin dadewa a gidan aure irin na da yanzu matsalar ku a tiktok kuke neman shawara a whatsapp kuke neman shawara a YouTube, a Telegram, Instagram. Ga iyayenku nan dattawa tsofaffi, na rantse muku da Allah a nan akwai mai shekara tamanin mai shekara ɗari. Ku tambaye ta akwai wanda ta shekara sittin ko yaji ba ta taɓa yi ba. Har suka rabu da mijinta ba ta taɓa aurenta bai taɓa mutuwa ba. Akwai wanda yanzu tana da shekara kusan saba'in shekara kaza a duniya miji ɗaya ta sani aure ɗaya ta yi. Amma yau matan yau haka suke? da bambanci to da za ku daure ku rinka bin su akwai kunya tabbas amma a hankali suna nuna muku suna nuna muku to za ku gane wasu logogi da ake rike namijin shi wannan wayar ƙaryar wannan waya ta ƙarya ba za ta rike miki miji ba ƙarya da ake yadawa a ciki da ƙungiyoyin mata na ƙarya 'yan maɗugo da ‘yan neman maza da matsafan mata waɗannan ba su ne za su riƙe miki miji ki samu jin daɗin rayuwar aure da shi ba to mu dawo kan mu. ina muku wannan bayani ne cikin nutsuwa don kada a samu matsala tsakaninku da ma'auratanku na farko an ce miji ya yi miki adalci filmabiti a kwanan gida in an ce kwanan gida ya zo kwana a gidanki ba lalle sai suna ta gudana tsakaninki da shi ba ya dai kwana a gida wal ata bayarwa duk abin da zai dauka ya bari yayi adalci in ya bawa talatu to ya kaiwa maryamu ba in ya bawa kande to ya bawa altine kin ga al ata ya babbayar kar ki je ki ji mai gida yayi walfaya ya raba abubuwa ke kuma shiru ba a baki ba ki tambaya ce haka na ga dama ba zan bayar ba a'a kai zalunci kin ga wannan wajibi ne ko to amma maganar soyayya ya ji cewa yanda yake son wacce haka yake son ki wannan kuma fili ne na farauta kowa ta je ta nemo yanda mijinta zai so ta kowa ta je ta yi aiki ba zama ki je ki tambaya yaya ake yi miji ya so matarsa da me da me zan rinka yi miji na ya so ni da me da me zan rinka yi in samu gindin zama a zuciya matsalar ku kun fi damuwa da samu neman gindin zama a gida a gini amma ba kwa neman gindin zama a cikin zukata idan kika samu gindin zama a zuciyar mijinki to kin gama samun gindin zama a ɗakinsa a gidansa a ko'ina yake tunda kina zuciyarsa to amma abin da ya dame ki ko za ki ci mutuncinsa ko za ki wulaƙanta shi tunda dai kin san bai isa ya sake ki ba saboda ‘ya'ya ko bai isa ya sake ki ba saboda shi yaron ubanki ne ko bai isa ya sake ki ba tunda ai shi wannan ɗin wannan almajirin babanki ne ko kaza ko kaza to an yadda ya ajiye kina zaune a gidan kin samu gindin zama a gida amma ba ki samu gindin zama a zuciya ba gaba ɗaya rayuwarsa ta auren in yaje ɗakin waccan mantawa ma zai yana da wata mata ba ba wannan ba ba kwa ganewa to wannan is a critical condition wani irin yanayi da mace mai tsanani take shiga to kuma gashi Allah bai wajabta masa ba sai ya nuna son sa dole sai ya soki yanzu ina da riguna guda biyar shida bakwai dole akwai rigar da na fi santa akan wata ina da mota guda biyu uku hudu misali dole a raina zan ji na fi son wata mota ko da ban fito na fada a duniya ta ji ba to wallahi ina gaya muku haka mai mata biyu uku amma mu maza gaskiya ba mu san wannan bayanin yau dan ni yanzu ni wannan bayanin ma da na san da iyali na anan gaskiya ba zan yi ba tsallakewa zan yi a yaushe a ba zan yi ba ran da bata ran da bata nan sai na je ne bayani dole sai na faɗa gaskiya wani malami ne wai an zo ana karatu ana jan aya ana bayani ana sharhi ana kaza ana kaza sai aka zo daidai kuma ga matansa auren sai ya ce mai jan baki kai wannan aya ba yau za a fassara ba bayanin ta ba yau ba ya ce ja baki gaba aka ce malam yaya daga baya ce hauka nake uwar gida tana kallo na ga ni ga ita in jawo kaina matsala ya ce ba zan fassara yanzu ba kenan namiji zai iya yiwa akwai wata mata a ransa sama da sauran biyun ko uku ƙur'ani ne ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum amma fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya ba ku daidaita tsakanin soyayyar matanku a cikin zukatanku ba za ku iya ba in ji Allah amma abinda ba a so kada namiji ya karkata karewar karkata gaba ɗaya ya koma kan wata mace watsa da sauran sannan kuma kada ya je ɗauko wani abu na duniya ya ware wanda ya fi so ya ta bata in tafiya ne ya ta yi da ita idan wani abun alheri ne da ita in wani abu za a bayar wa mutane ta bangaren ta in ma fala tamilu kullal maili kar ku karkata dukkan karkata da har matan ku za su gane raunin ku cewa ai wane kawai shi gani yake wance ce ita ce mata kamar yaya akwai mai gidan da yace ni wallahi tallahi duk abin da za a kuke nema sai dai ku je wajen uwar gida ku tambaye ta suka ce mai gida ga mu ga ka mu matan ka ne na aure kuma in muna neman za mu je unguwa ko muna neman atamfa ko muna neman wani abin alheri ko na ga wani kwallo zan siya ko na ga wani langa zan siya ko na gani kaza ko yara na wai sai dai a je wajen uwar gidansa a gaya mata shi ita ce za ta gaya masa wannan fala ta milu kullal maili ta haushi ba daidai bane ko duk abin da ya kawo a asirce sai ya je kai uwar gida ya ce raba muku na yadda ce ka raba musu amma ka sa ido dan ba kowace uwar gida ne mai adalci ba dole ka sa ido uwar gida ke ce babba raba duk da wannan maganar uwar gida uwar gida waye waye zan zo daga baya zan yi wani karatu a kansa wai akwai ma uwar gida ko babu ne tukunna oh akwai ko to za ku sha mamaki ku bi ni a hankali fa ku lallaba ni a hankali to yanzu a nan gurin idan har Allah ya ce wa namiji ba zai iya daidaita soyayyar da yake wa matansa ba to me ake nufi kowace mace in kika fada gidan miji mai mata ɗaya mai mata biyu aiki ya same ki ita ƙoƙari ki samu yadda za ki samu gindin zama don kar a barki a tasha don wallahi akwai matan da tuntunin an bar su a tasha tana can da boron kayanta mota ta tafi eh sauran matan sun ɗauki mijin sun tafi ita kuma tana na bakin tasha ƙura yana ta buga ta kar ki yadda sana abin da ya shafi alaƙa ta auratayya ta sunna ba dole ne mijin in ya je can ɗakin ya yi alaƙa da wacce a daranta kuma ke ma wai in ya zo dole sai ya yi ba saboda me imamul barrawi ya ce fa inna zalika la yamlikuhu ya ce fa inna zalika la yamlikuhu baya iya mallakan haka sha'awa ce ai ita sha'awa ba alai da ake yawo da ita ba aljihu bane ake sawa a ɗauko ta yanayi ne yake iya kawowa to sai Allah ya jarabe ki mijinki ya zo ɗakin ki aka gaya mai wani labari mara daɗi kuma ranar girkin ki ne shi ke al'amari ya rushe baya cikin nutsuwa baya cikin kwanciyar hankali kwanan ki ya tafi ya dai kwana a gida amma buƙatar ki ta sha'awa to baki same ta ba Allah bai zai kama shi ba saboda me saboda bai da sha'awa abu na biyu ke kika kashe kanki da kanki me kisa baki kula da kanki ba ina ce abu kam sai yana da kyau za a yi sha'awarsa kuma an gyara abu ake ko ku da 'ya'yanku ai in kun tsabtace yaro kun gyara kun masa kwalliya kun masa koda sai a ta karbansa ana riƙewa amma in yaro ya zama da kashi a jikinsa da majina kowa idan an kawo ya zai a riƙe kayan ki wallahi ba za a ɗauke shi ba to matsalar ku ku mata ku yi haƙuri na gaya muku ba ku son wani lokacin a gaya muku wannan damuwar ku shine wato jahilci yana muku illa sannan rashin wayewa a rayuwa yana muku illa namiji da kike gani kina iya koransa a ɗakin ki ko da bai bar ɗakin ba amma da muguwar ɗabi'ar ki zaki iya koransa da kuma shegiyar ƙazanta to ya zo ya ganki cikin dauɗa kin zo kin wuce ya ji wani gum ya bi bayan ki yaushe zai yi wani sha'awar ya neme ki yana shiga sai ki ya in kika da yana kakakakakak ya sa sakata a ɗakinsa bai buƙatar ki zo wata ta tana kwan ya ce waye ne eh ta ce wancan ne ya ce na yi bacci a ya aka ka amsa to me bacci yana magana wala bai da bukata ba mafarki yake ba yana sare an addabe shi ne akwai matar da kuma ita ba ta da ganewa mai gidanta ya dawo cikin gajiya ya dawo kasuwa ya dawo ofis ana lura ne da yanayin miji ta zo ta hana shi bacci ke ta mai surutu ke ta buruntu ta kunna wuta ta kashe ta murkusa kaza ta yi kaza bawan Allah yana ta juyi in kin ga miji ya juya nan ya juya nan ya juya nan wallahi bacci ya kasa yana buƙatar nutsuwa ne sai ki tattare ɗan jaririn ki mai shegen kukan nan ku fita falo ku je can ku gare ta ko ki je kicin ki sake tuka sabon tuwo da daddare kafin tuwon ya nuna yaron yayi bacci ko to amma ba ku ganewa wancan ɗakin in yaje yana samun nutsuwa ke ko idan ya zo kukan jaririnki kadai ya ishe shi bala'i amin na san ke ɗaya zaki wannan addu'ar ai sauran kan suna gade abin bai musu daidai ba musamman masu jego wannan karatun masu jego ba sa san sa wato Allah ya sa Ramadan ya ƙare na so na yi karatu na musamman akan alaƙar mai jego da miji rayuwar masu jego azabar da masu jego suke wa maza a gidajensu gudun da maza suke wa masu jego abin ya lalace to amma ba lokaci da haka kina ji na ko in kin yi abin da kika jawo hankalin mijinki hankalinsa ya dawo gare ki kin ci ribar lokacinki in ku kika yi ta rashin hankali wallahi zai ta zuwa ya dawo yau shiru gobe ma ya dawo yau shiri sati kaza ya dawo yanzu akwai matar da bata ganin miji sai sati sati saboda suna da yawa haka zai ta zuwa yana komawa kuma wallahi Allah bai zai tambaye shi ba ta bai da sha'awa mutumin da yazo yake cikin kazanta an zo an kwanta akan gadon ki kan filan ki yana doyi kafa faso kamar an saka kwandala a ciki To ga wata lauya ta ce wai akwai masu sadauri. Sadauren nan a nemi rob a rinka shafa masa da magani a kore shi don Allah, don maza ba sa son sadauren nan. ƙwarai da gaske yana jan zanin gado ko shakka babu wallahi ni ma na taba zuwa garin nan sadaure ya kama ni ban ji daɗi ba sai in ji wani kururus kururus na ce kai ni ce ashe haka yake sadauren nan to Allah ya raba mu da sadaure wallahi in baki shawara duk matar da take da sadaure ta samu safanta kala bakwai safa yau kala kaza gobe kin ga kin rufe kayan ki bai magani ba ko ba haka bane ba shikenan ai harka ce ta rufin asiri Allah ya rufa mana asiri ko ba haka bane ba to kowa ta je ta dage ta kokari Allah muku albarka Allah ya taimake ku Allah sa mu dace ga kwanaki sun gangaro karatu yayi dadi kuma kwanaki sun kare wallahi wallahi na so na bankado wasu abubuwa masu muhimmanci da za su taimaka dan gaskiya mazan wannan zamani idan ba a gane logan su ba za su wahal da mutum Allah ya muku albarka Allah ya saka da alkhairi muna godiya kware da gaske bari mu dakata a nan gobe in nazo zan kadisa insha Allah ta'ala sai kuma mu yi addu'a ta rufewa gobe insha Allah ta'ala wa baraka